وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السابعة أولا سابعة من البركة سابعة الجمعة يومنا شهر رمضان جراء النبي صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة وتزيد إلى 29 ga watan Maris shekarar 2024 miladiya. a wannan masallaci mai albarka inda muke gabatar da tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma wanda muna nan a wannan sura mai albarka suratu al-ma'ida yau za mu tashi a daidai kan aya ta hamsin da ɗaya da izinin Allah faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوة نسكي إيماني سكبالي gaskiya. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kada ku riƙi Yahudawa da Nasara a matsayin masoya. Ba'aduhum awliya ba'd sashin su masu ƙaunar sashi wa man yatawallahum minkum duk wanda ya tsince su a cikin ku ya nuna musu kauna da taimakekeniya cikin ku fa innahu minhum to tabbas shi yana cikin su إن الله لا يهدي القوم الظالمين للي الله تعالى بايا شرير دمتان بالسعر ذلك wannan aya ya ku uwa tana mana hani ne dangane da riƙar wanda ba musulmi ba a matsayin na kusa da kai a matsayin na jikinka kamar da shi abokin sirrinka kamar da shi amininka ka damƙa masa amanar kanka ko dukiyarka a matsayin kana musulmi domin Allah ya ce mana ba abubuwan auriyarun na'am sashin su masu kaunar sashi abin nufi a nan yahudawa suna matukar kaunan junansu don uwansu yahudawa su ma nasara suna tsananin kaunan yan uwansu nasara duk da saɓani da suke da shi a tsakankaninsu Allah ya gaya mana cewa suna da matsananciyar adawa tsakaninsu su kansu a gidan imanin nasu ba gida guda ba ne jama'a ku gane wannan kansu a rarrabe yake in ba manta ba wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bih fa azrayna bainahum al'adawata wal baghdha kaga hatta nasaran Allah ce sai muka hura wutan kiyayya da jin haushin juna a tsakankaninsu kuma Allah ce abadan har abada ila yin qiyama har zuwa ranar alkiyama to amma me a duk lokacin da aka ce ga wani mutum musulmi ya zo tsakanin wasu mutane kafirai to su kuma labari ya canza sai su haɗa kai gaba ɗayan su haɗa kai su gangan ko ko abin da za ce haɗin baki ga wani maƙiyi nan al'aduwul mushtarak wanda maƙiyi ne a wurin kirista mabiyi ne a wurin Yahudawa akwai ɗan Catholic akwai ɗan Kirkwa akwai ɗan menene Mountain of Fire Ministries akwai ɗan Church of uh, Christ in Nigeria akwai ɗan Jehovah Witness akwai ɗan waye-waye duk wannan rarrabuwan kan nasu amma da zarar an ce yau ga musulunci ya zo tsakiya to sai su haɗa kai su ga cewa sun gama da musulunci ka gane duk da rarrabuwan kansu musulunci da musulmi ababen kyama ne a wurinsu suna nuna musulunci tsananin tsana da ƙiyayya shi yasa Allah ta'ala ya ce to tun da haka ne la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya su kansu yahudawan su ma kansu a rarrabe yake me Allah yake an labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allah alaihim fil azabi khalidun su kansu yahudawa Allah ya nuna mana cewa su ma kansu a rarrabe yake me yasa saboda su ma din a karkashe suke waɗancan daban waɗancan kungiyar daban waɗancan kungiyar daban amma da zaran an ce ga musulunci ya zo ga musulmi ta fita kowa ya aje aƙidarsa a gefe mu aje sabanin mu mu aje ƙiyyar mu yanzu ga asalin maƙiyin da ya kamata mu gama da shi mun gane wannan to shi yasa Allah ta'ala yake wannan bayani cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi Yahudawa da Nasara masoya. Ba'abuhum awliya ba'dhi sashin su masu kaunar sashi. Sannan Allah ya maimaita mana wannan asulul amfani inda yake cewa wallazina kafaru kajima wallazina kafaru su waɗanda suka kafirta gaba ɗayansu da kiristoci da yahudawa da 'yan addinin gargajiya ba'dhum awliya ba'd sashinsu masu su masoya sashi ne Allah yana son ya koya mana ƙaunar juna sai ce illa taf'aluhu kuma musulmai in ba ku yi haka kun ƙaunaci junanku ba ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu fitina mai girma a bayan ƙasa da kuma barna wacce take ainihin wato mai girma me ya faru waɗannan al'amura jama'a Allah ta'ala yana nuna man ne dan mutuncin wannan aiki a suratu ali imran Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙe wasu waɗanda ba ku ba a matsayin masoya a matsayin majibinta lamari na jikincinku abokanan shawararku Allah ce la ya alunakum khabala ba ta taɓa gazawa wajen isar da cuta zuwa gare ku. Waddu ma'anitum fatan duk abin da zai wahal da ku ya samar muku da matsala suke. Qad badatil baghdha'u min afwahihim ciyayyar da suke muku ta riga ta rigaya a cikin dukatansu ta bayyana karara duk abin da kake gani a wurin kafiri jama'a Allah ya ce wa ma tukhfi suduruhum akbar abin da zukatansu ke koyewa na ƙin jini da ƙiyayya ga musulmi wallahi ya fi girma fiye da abin da sai iya bayyanawa da ido. Jama'a mun gane wannan yanzu ka duba abin da ke faruwa a Falastini jama'a. Duk duniya babu wanda bai san cewa wannan abin zalunci ba ne. Yanzu daga fara yakin nan wanda fa ya bayyana statistics ya nuna an kashe mutane dubu talatin da biyu a jiya daga statistics. Dubu talatin da biyu da wani abu. kuma har gobe rubuta gidajen ake kashe su ake yi an yi magana da shi hamas yake nema to ina yana masu ba a ganin su an koma kan yahudawa kuma ina ga an koma kan falasɗinawa saboda su menene musulmi wa ma naqamu minhum Allah ce ba wani abu ya sa suka tsane mu ba illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid laifin mu kawai mun yi imani shikenan in kana so ka gane wanda laifi kawai arni to kawai kai musulmi ne kai kayi imani da Allah shikenan shi kuma ya tsani wanda zai ce Allah ɗaya ne manzo Allah shine annabi a shikenan kuma yayya ta riga ta faru ta tsari amma sai ga shugabanni daga cikin mu saboda yana da wata dukiya a kudu saboda yana da rijiyar mai ko yana da wasu kamfanoni duk abin da za a yi sai su tara ƙarfin mu kuma su tsara ma'arnan mu su bar ma'anan saboda ganin cewa mu ba mu ba wai ba mu da kai wai ai mu mutanen ba su da tsari ku koya mana tsarin mana ko ko kun koyar da mu ce ba za mu koya bane yo dan adam ma ya koyi mugunta ballanta na alheri ya koyi tsiya ballanta na abin da zai samu arziki ko ko ai ina ganin wannan zai zama sakanci kuma ma'ana su waɗancan su ne kaɗai masu ganewa mu gane akwai bambanci tsakanin ilimi da turanci shi turanci ba shi bane ilimi dan ka san wani ɗauka yake yi da mutum ya ji harshe ya fara turanci sai ce a wannan wayayye ne a yana da capacity na turanci yare ne malam amma ilimi daban yare daban shi yasa kake ganin yara da yawa za su je jami'o'i su yi digiri su yi abubuwa amma ba su iya koyi ba jahilai ne turancin ya kawai a baki amma idan aka zo wajen sanin yadda al'amari yake da ko yadda abin a aikace aka da ba su iya koyi ba me yasa wannan saboda an wanke kwalan mu cewa ai turanci shine shine ilimi so ilimi daban turanci da me kamar yanzu ka zo ne za ka ce wa fulatani ba haka ka kiwon shanu ba in ka ce yadda shanu ke hauhawa da ya ce haihuwa da ya ce kaza bai sani ba shi sai wanda ya koyi turanci ne zai gano abu ne wanda yake cin shi kullum zai tashi da su ya gini da su ya kwana da su yana ganin yadda suke mu'amala su da ya ga wata alama ya gane ba lafiya ba sai ka karanta mishi ka ce this is uh, this is a virus da ka ka wani lankwasa shi ba wannan kan turancin ka ne shi ne ya san kai kwayar cuta ce saboda haka ya za a magance ta a gargajiyance ma zai iya zuwa ya sassako ta bishiya ya zo a daddatsa a daddatsa a daka a cakuɗa musu abinci da sun ci su warke ba shi kenan ba
sai da ƙarin ilimi
kwarai da gaske so kaga abin kenan Allah ka shirya da mu to Allah ta'ala a suratu Ali Imran ya ƙara nana ta mana لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين kada kada a wayi gari a samu musulmai mumini ya riƙe kafirai a matsayin majalisan lamarinsa a matsayin masoyansa ya ƙare ɗan uwansa muminai Allah ce man yaf'al zalika wanda duk ya aikata haka falaysa min Allah fi shay'in babu Allah babu shi an gani amma la illa an tattaqu minhum tuqa sai dai idan ka koye a zuciya kana nuna musu soyayya a baki kana ha ha ha ha amma zuciyarka tana cewa Allah ya tsine mai albarka haka Abu Hurairah ya faɗa yace so da yawa mana yawa mutum dariya a baka amma zuciyarmu tana cewa Allah ya tsine ma yace muna yin haka ne saboda kada ya cutar da mu to in kai wannan ya halatta mun kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman don haka jama'a ta kowace fuska ba a san ya zama ka kwashe kayanka ka koma gefen waɗannan mutane ka yi ƙoƙari don me babu yadda za a yi a matsayin ka na musulmi duk ka taimake su don ka musu wani abu na kara ka ba su wasu mukamai ya zama wannan dalilin zai sa kai su ɗaga makafa wallahi ba zai yi ba mutumin da Allah ya riga ya tsane shi ya tsine mai albarka waye sai ya dawo masa da wannan martaba shi eh kisa Allah ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda Allah ya so ya fitire shi ya sa mishi bala'i ba za ka iya mallaka masa komai ba kuma a wannan suran Allah ta'ala ya faɗi wannan magana ya kuma nanata a wurare daban-daban لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كذا سنة ساقا وألا سووا لكم تعدنتوا ألا يقيني مثل البركة to yanzu akwai ran da Allah zai janye wannan tsinuwar ai ta riga ta gabata za kuma ta ci gaba da wanzuwa a cikin su shi ne irin abin da muke gani yanzu duk kasashen duniya an yi tazakin cewa a yi ceasefire a tsaye da wannan yakin da ake yi amma shi ya ce ina sai an ci gaba da yi kuma ba wanda ya sai hana shi da su magoya bayan Amerika na goyon bayan shi Ingila na goyon bayan shi faransa na goyon bayan shi germany na duk wata ƙasa mai ƙarfin fada a ji in ban da rasha su ma suna ganin kawai wasu mutane a ɗancin zalunci saboda su dama yan gurguzu ne su ba addini bane a gaban su kawai su ma guzawa ne malam jama'a mun gane wannan su abubuwa ga sunan mu ko musulmi mun samu rauni mun kasa taimakawa namu inda za mu tashi mu taimakawa namu wannan abin zai faru kuma wallahi sai Allah ya tambaye mu akan wannan kana ji kana gani ana kashe uwanka me kai kana ji kana gani ana zage su me kai aƙalla in ka daga komai shine ka dinga yi musu addu'a Allah ya ba su nasara Allah ya gafarta wa shahidan cikin su Allah ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suka samu rauni Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah kuma ya rugurguza waɗanda Yahudawa kai ta addu'a to sai zan kafta a gaban Allah amma ana to wallahi mutane sun sun tuka taurin kai ne kawai sun je sun jafa kansu me suka jafa kansu asalin ambasadan su na Yahudawa zuwa yayin majalisar ɗinkin duniya da ma a zaman ƙarshe da aka yi na majalisar ɗinkin duniya in kuma ku sani ba ya je da map map gaba ɗaya ta shafe falastini gaba ɗaya kuma yanzu haka a cikin wani bidiyo da na gani a shekaran jiya ɗaya daga cikin yahudan yana cewa haccin garin madina manzon allah wurin sa ne sun kwace wannan wurin akwai wani sashi ma na ƙasar iraki da kusan rabin ƙasar syria da wani ɓangare da ƙasar lebanon sun ce wannan wurin gaba ɗaya sai sun mamaye wannan wurin ya zama nasu ya zama nan ne kasansu mai tsarki yana faɗi kuma da confidence ɗin shi bai jin komai amma kai da ka tashi magana ta a ka da hankali ka da hankali eh wai shi yana sun wai shi yana sun zaman lafiya to za mu ji irin waɗannan aya za ta magana a kansu jama'a ina fata an gane wannan to amma kaga duk da haka idan aka ce maka suna ƙiyayya da juna Allah ya bayyana mana ko amma da an ce ga musulmi ko ga musulunci me yake faruwa sai su haɗa kai in an haɗa kai me zai faru su za a yaƙa musulmi za a yaƙa shi yasa dole mu dinga gane al'amura jama'a kamar yadda suke dole mu tsaya tsayin daka wajen imani da Allah da kuma yin abin da ya dace a lokacin da ya dace Allah ta rufa mana asiri to Allah dai ya faɗa ومن يتوله منكم فإنه منهم duk wanda ya dubince su a cikin ku shi ma yana ne yana cikin su ya kwarai shi ya sa zuwa hadisi farihi manzo Allah ya ce man tashabbaha bi qaumin ban ji ba ya ku hada shi hadisin daidai duk wanda yake kamance shauniya ma kake da su wajen sa kayanka wajen gudanar da rayuwarka wajen gudanar da rayuwar gaba ɗaya da sha'aninka kana koyi da yahudawa ne to sunanka ba yahu ne kai kanka na riga mene ake cewa ne kura ce da fatar akuya jama'a mun gane wannan Allah ta shirya da mu don haka Allah subhanahu wataala sai yake mana wannan bayani kuma manzon Allah yake cewa al-mar'u ala dini khalilihi shi mutum yana kan addinin wanda yake ƙauna ne idan kana son musulmai kana ƙaunarsu kana son su to kana kan addinin musulunci idan kana son yahudawa kana koyi da su al'amuranka gaba ɗaya kana ganin sun kowa wayewa da ci gaba hatta tsarin economy a ce sai irin nasu to shi daga lokacin kai ma ka zama irin su ka zama akan addinin su sai mun zana ce falyanzur ahadukum man yukhalil kowannen ku ya duba da wa zai abuta wa zai nuna wa kauna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan a wani hadisi da daban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah shi mutum yana tare da wanda yake kauna ne a ranar al da kana kaunin kafirai a shi kenan kai ma ran kiyama ko zan a taron kafirai ne ya aka ya kace ai a duniya kana son shi kenan ci ya kai da musulmai yan uwa na ce kai kul tsayanan baka cikin su Allah ka kare mana imani daga jama'a kun ji wannan batu da Allah subhanahu wataala yake yi mana a wannan aya to shi yasa Allah ta'ala yayi wannan shi yasa Imam Sa'id yake cewa لأن التولي لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينه domin jibintan al'amarin cikakke yana wajabta wa mutum fita daga addinin zuwa nasu addini wata wani qalil yaj'u min al kuma jin cewa kana ɗan ƙaunansu ko da sama sama ne to wannan ɗan kaɗan ɗin da yake ranka shi zai ja ka zuwa ga mai yawa ana nan ana nan shi yasa wani saboda son dukiya yawan ana ka wallahi ai dai kana so a tsare maka shago malam sai dai ka nemi kiristocin nan su ne kada su tsare maka amana ba ka cewa ba yara nawa ne aka ɗauko su bayan sun gama kwance-kwance sun lura da inda kake ajiye abinci ka gama sukewa da su su ɗebi kuɗi ne su sama suna da iyaka ba su da shi shi wannan malam uwan gari gwara in ya ci ma ka san waya ci kuma yanzu tsakanin mu da Allah duk masu sana'o'i a yankin arewa wannan kakaf arna ne a shagunan su har shagunan su ci gaba arna ne a wurin business ko kamfanonin haka ci gaba ma'ana a rasa musulmi ne amana wallahi wannan ƙarya ne ba zai taɓa yiwa a ce an mana kuɗin goro dukkan mun lalace ba wannan zai yiwa kana ko yana yiwa a an ka samu wani baragurbi ka ware wani za ka samu na kirki su ma ɗin haka ne jama'a mun gane wannan Allah ya tsare mana imanin sai ce kuma yanjari bi shay'an fa shay'a dan kaurin da kake wa yahudawa dan kadan ko kiristoci dan kadan yana nan zai dinga karuwa kadan kadan kadan kadan kadan hatta ya kuna al'abdu minhum har sai bawa ya zama daga cikin su sai Allah ce inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah baya shigar da mutane cikin azalimai ma'ana waɗanda Allah ya sifanta su da irin wannan sifa a cikin musulmai suke jibinta al'amarin yahudawa to lalle Allah ba zai shirya da su zuwa ga hanya madaidaiciya ba ko da ka yi ta kokarin ka nuna musu ɗan muku aƙida duk zai ce maka wallahi ka gani su komai da za addini ai addini ne shine matsalar mu kawai in da za a ce a cire addini a cikin al'amar da ake yi da duk an samu sauki ma ko ba faɗi ko magana malami idan yi magana ce wani addini addini to kana da gatan da ya wuce addini daga duniya sai ka duniya ko ko sai lahira sai lahira ku to an ji lahira mai zai faru ai tun daga ranar mutuwa ka za ka gane baka da wayo Allah ka tsare mana imani to kenan wannan ayatu na nuna mana jama'a ashe za a iya samun mutum musulmi yana raye a cikin musulmai yana sallah yana azumi yana zakka yana haji kai kuma rama duk bayan watanni yana zuwa amma kuma wallahi arni ne me ya fitar da shi nuna ƙauna da jibintan kafirai dan kai sai Allah ya riga ya mishi wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum zuciya kare shi yasa dole ne yayin da kake gudanar da rayuwanka ka zanto kana rayuwa a bisa kyakkyawan tsari wanda zai sa ka gana inda kake da ina kake da yaya za ka ci gaba da gudanar da al'amuranka Allah ka sani mana imanin malam ibnu kathir Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a cikin tafsirin sa yana kokarin fashin baki game da wannan aya yene mana bayani akan cewa wannan aya da Allah subhanahu wata'ala yake maganar cewa idan aka ce maka mutum yana jibintan yahudawa ko kiristoci to zai iya zama daga cikinsu sai ya rawaito mana wata magana da aka rawaito daga Abdullahi ibn Utba Allah ya ƙara mishi yadda yana cewa liyattabi ahadukum an yakuna yahudiyyan aw nasraniyyan ce ya ku jama'a kowannen ku ne taka tsantsan kada a wayi gari ya zama ba yahude ko ya zama ba nasari wa huwa la yash'uru alhali bai sani ba sai karanta wannan aya gashi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض جماعة من قالوا أنه الله تعالى يسامح ليش تبان الله يقام أنهم في جماعة في فترى الذين في قلوبهم مرض فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى نخشى Mm.
يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة Mm.
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فتق- فيصبحوا Mm.
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين sai Allah ta'ala ce fatarar ladina fi qulubihim marad za ka ga waɗanda ke da wata cuta a cikin zukatansu yaquluna suna cewa naqsha an tusibana da'ira to ai ko da kuka ga muna mu'amala da yahudawan ne da kiristocin nan muna dinna musu soyayya abin da ya sa muke yin wannan naqsha an tusibana da'ira muna jin tsoro ne kada musiba ta auku mana mu musulmai a wayi gari su yaƙe mu su yi nasara a kanmu sai su gaba ɗayan mu muna ƙiyayya da su a gwar zai su ɗangaɗan wani ɓangare suna ɗanna mu soyayya to za mu ɗan samu sauƙi kun gane zancen kaga kenan nakhsha an tusibana da'ira ce muna jin tsoro ne kada wata musiba ta auku mana sai a wayi gari sun yi nasara a kanmu sun gama da mu فعسى الله أن يأتي بالفتح في الله تعالى تتوي دفن الله تعالى زي زود ولفتح ولبوني ولنسرة أو أمر من عنده هو الأمر لجورنسا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يا ويغري سنا ندامة أكن أبن دسك قوي أستنزك تنسو نكافتي دقونا وأنت يهودا a nan Allah ta'ala yana faɗa mana wannan zuciya ne nan ana magana da munafikai ne a cikin musulmai an gane wannan ne su ga su a gidan imani sun tare nan sun tare can to Allah ya ce da sannu za ka dinga ganin su su munafikai waɗanda suna da cutuka na shakka da kokwanto a cikin zukatansu game da gaskiyar musulunci suna gaggawa wajen taimakawa yahudawa da nasara suna kare kansu suna cewa mu muna yin haka ne fa gudun kada wata musiba ta auko in ta auko suka yi nasara suka yi rinjaye a kanmu sai a waye gari sun harkar da mu gaba ɗaya amma idan muna nuna musu soyayya ko da ko da ma rishi ya juye da mujiya to ai za su ɗan ɗaga mana ƙafa mu za mu samu sauƙi alhali ƙarya suke yi suna raba ƙafa ne a cikin addini كما يجعل الله يبين من سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف شوف تاني أقيني وتم ألا كان دابا فإن أصابه خير إن يسام الهيري يقوم أن به سينا أدو أن الهيري اللي يسام الدين زي تعرف يزمو مسلمين وإن أصابته فتنة أما إذا وتفتنة تساميشي انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة sai kaga ya juya fuskarsa ya juya gaba ɗaya ya bar addinin yana mai hasaran duniya da lahira Allah ce zalika huwa al-khusran al-mubin wannan ita ce hasara mabayyaniya a fili to a suna raba kafa ne tsakanin su da kafirai saboda suna ganin cewa idan wannan abin ya faru ba suna yi saboda musulman bane suna yi saboda su arnan su kafiran su ba su kariya ne su tsare su a tsare musu dukiyoyinsu a tsare musu ƴaƴansu a tsare musu rayukansu su kada a taba su shi yasa suke raba kafa tsakanin musulmai da ba kuma ma za ka ga hakke muku suke ba su a sassaƙe a ƙarƙashin ƙasa jama'a ina fata mun gane wannan to suna cewa sai Allah ya ce to ai in suna nufin wannan ne fa asallahu an ya'tiya bil fathi to ai Allah zai iya kawo wani buɗi nasara akan su waɗannan Yahudawan da Kiristocin aw amrin min indihi ko wani al'amari daga wurinsa fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin sai a wayi gari suna yin nadama akan abin da suka ɓoye a cikin zukatansu ma'ana zai bayyana wannan ƙaryan nasu da ƙirƙiran ƙarya da suke yi da raba ƙafan da suke yi Allah sai ya tona musu asiri akan wannan abin da suke yi kalman adda'iratu da yawa malaman tafsiri sun yi magana a kanta wasu malaman suka ce abin da wannan kalma ke nufi shine wani abu na ƙiyayya ko kuma wani abu na tsabar jin haushi har wasu ke ba da ma'anan cewa ita ce kawai musiba ana nufin aukon wata musiba idan ka ce da'ira shine kana cikin ra kana cikin ni'ima sai wannan ni'imar ta juye ta zama musiba to sun wannan abu mene da'ira kaga sharri ne akwai kuma daula idan ka ce ad-daula in ka ja maganan daulan kaza to ana maganan tsari na Allah wanda musulmai suka yi rinjaye suka samu nasara aka ci gaba da gudanar da duniya akan tsari irin na addini sai a ce wannan ta zama daula in aka yi nasara akan musulmai kuma sai ya zama da'ira mun gane zancen shi yasa Allah ta'ala ke fadi a suratul tauba yana cewa wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman daga cikin mutanen ƙauye akwai wanda yake ɗaukan abin da yake ciyarwa na addinin ga addinin Allah maghraman kaman wani taron bashi ne da ya an ci a zuwa taimaka ya ɗauka ya baya sai ga kaman an tilasta mishi ne in bai bada ba za a iya cewa to ai kai baka da imani sai Allah ya ce wa yatarabbasu bikum dawa'ir suna muku dakon wata musiba ta auka muku Allah ya ce alaihim da'iratu sau'i akan su mummunan musiba za ta auka ba ka musulmai ba mun gane zancen to kaga wannan haka ake wannan magana to duk wani juye wata ni'ima zuwa wata ni'ima ko zuwa wata musiba ana kanta suna mene da'ira shi yasa mutanen garin makka suka zagi annabi sallallahu alaihi wasallama suka ci mutuncinsa Allah ya ce hal am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun ko ko cewa suke yi ai mawaki ne natarabbasu bihi raibal manun muna masa dakon musibar zamani ta auka masa ta gama da shi Allah ya ce a qul tarabbasu kace da su ko dai ku yi dako ku gani wane ne musiba za ta aukawa ta cinye فإنا معكم متربصون متربصين مو ما دنن من المتربصين من cikin masu dako mu gani wane ne musiba za ta aukawa idan kaga irin wannan raba kafan jama'a da ake yi a cikin addinin musulunci to ba karamin musiba bace ba karamin bala'i bane jama'a Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu zaka jama'a kun ji shi yasa su waɗannan mutane Yahudawa jama'a musulunci bai yadda ko ɗan yaya ba ka nuna musu ƙauna ka nuna musu cewa kai ka jingina zuwa gare su jama'a na fata mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace a wannan kenan jama'a sannan idan muka ƙara kallon ayan a karo na biyu za mu gane cewa idan asirin munafikai ya tono mumini za su ta mamaki ce o ashewa ne yana cikin mutanen banza ashe wani makaryaci ne ashe wani kaza da kaza sai su dinga shan mamaki a da kuma an zo wajen magana addinin ma za ga su suke yin gaba gaba suna nuna ai sun fi kowa imani ma sun fi kowa damuwa da addinin sun fi yin abin da ya kamata jama'a ina fata an gane to wannan abin da suke yi na kokarin nuna soyayya ga addini ko taimakon addini ba karamar matsala ba ce shi yasa Allah ta'ala bai kyale su ba sai Allah ta'ala ya tona musu asiri akan wannan ainihin wato abun da suke aikatawa jaba ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan kenan jama'a sannan akwai hadisin akwai hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnad ɗinsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama usama su dan zai yake bada labari cewa na shiga ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen Abdullahi ibn Abi ibn Abi Ubay mun shiga wajen su muna gaida shi bai da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi qad kuntu anhaka an hubbi yahudin ai na kasance dama ina nuna hanin ka gabarin soyayyar Yahudawa ina fata an gane wannan sai yake cewa fa qala Abdullah ta lake ce qad abghadahum As'ad ibn Zurara ai As'ad ibn Zurara ma ya yana kin Yahudawa yana tsanan su famata ko sai ya mutu ina fata an gane wannan jama'a al-Imam al-Baghawi alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa shi ma ya tattauna masail musamman game da wannan aya da ainihin wato abin da ta kunsa yana bayanin cewa Allah subhanahu wataala zai zo da wani buɗi ko wata nasara akan waɗanda suke mutanen da suke ba musulmai ba ko wani al'amari daga wajensa ta hanyar cikawa annabi sallallahu alaihi wasallam burinsa na wannan addinin ya mamaye ko ina a duniya sai a wayi gari waɗancan mutanen da ke nuna soyayya ga yahudawa sun faɗi ba nauyi ko kuwa tunda Allah ya riga ya yi alkawarin cika addininsa kuma ya cika addinin nasa to kuma sai ne kenan da kin mai ki da son mai so sai Allah ya taimaki addininsa Allah har rantsuwa yayi wala yansuranna Allahu man yansuru wallahi tabbas sai Allah ya taimaki wanda ya taimaki addininsa alkawari ne Allah yayi wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne a kanmu in ji Allah taimaka wa muminai kenan kaga alƙawarin Allah gaskiya ne sai dai in kai ne ka gane cewa ba hakan ba yake ba ko da ka ga jinkiri to kai haƙuri ƙila ba a zamanin ka bane Allah zai kawo wannan abu kai ne ka bi Allah ya zama kana da wani aiki da kake wajen ƙoƙarin cika wannan al'amari in Allah ya sa ka cika ka gani da idan ka shikenan in Allah ya sa kuma ka koma gare shi baka gani ba shikenan ai daman Allah ta'ala yayi mana wannan bayanin hatta sahabban manzon Allah ko min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi ce fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir akwai wanda burinsa ya riga ya cika duk abin da zai riga yayi na addinin da abin aiki da zai addini addini ya ci gaba ya riga ya biya wannan ya gama nasa akwai kuma wanda yake jira amma Allah ya ce wa ma baddalu tabdila ba su taɓa canzawa ba ko da da su ɗaya jama'a mun gane wannan ko Allah maɗaukacin sarki ya samu dashi kenan ya koyan uwa wannan aya tana karantar da mu abubuwa kamar haka na farko Allah ya kira mu'mini da sifar su cewa ya ayyuhal ladina amanu dan ya nuna musu girman sha'anin imani da suke da shi to kuma sai ya fito biyo da wannan hanin cewa kada su nuna ƙauna ga suwa Yahudawa da Kiristoci. Bayan wannan, Allah ta'ala yana nuna mana cewa ashe da waɗannan Yahudawan da Kiristocin nan suna yin mai suna haɗa kai wajen su ga sun yaƙi wannan addinin kai tsaye. Da zaran su an raba suke, amma da zaran an ce ga musulunci sai ce to ku zo ga karan bara. ku zo mu tare mu gama da shi da haka sai su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya su yi watsi da duk bambance bambancin da ke tsakaninsu wajen su ga cewa sun kawo wannan addinin matsala da kuma ainihin wato cikas fa'ida ta uku duk wanda ke cikin musulmi kuma ya ɗauki salon taimakon yahudawa da nasara wajen faɗa da musulmi irin yadda zaka ji an ce to ai yanzu mun kai waye wanda ya kamata a ce an buɗe kaza da ba an ce za a buɗe fim village ba a Kano ko kuwa to yanzu da aka zo ana yaƙi da badala da musibar da za ta faru mai yawa ce sai ka ga wata ƙasan arna sun kwaso sojoji an ce an zo a kare wannan wurin kuma babu abin da za su yi na jama'a sai me sai harkar da mutane sai ƙara taɓarɓar da al'amura shi yasa jiya na ji wani dattijan liman yana hudu ba a fasin na kalli hudu ba sa yana cewa kan rankata kaf yan fim din nan yan iska ne ya ce in ma da ubanka a cikin dan iska ne shi ce wallahi ba wani mutumin kirki rankata kaf din sai yan iska ne kuma wannan an kusa kulle ijma'i akan wannan ko kuwa an kusa kulle mene ijma'i akan wannan dan galibin su ba wanda baya rawa galibin su wanda zaga yana cakuduwa da mata ba galibin su ba wanda ba za ka ga yanayin abubuwan da musuluncin kai tsaye ya hana wanda fasikanci zai wahala gaske mun gane wannan Allah ka shiryar da mu wannan kenan jama'a don haka duk wanda ke da wannan halin ko tunanin ma a ransa to wallahi to bai bari Allah ka tsare mana imanin bayan wannan abu na hudu wannan ayata na nuna mana cewa duk wanda yake gaggawar taimakon kafirai don cutar da musulmai to akwai cutar shakka da kokonto a zuciyarsa na cewa kai wannan addinin da gani ba Allah bane ya turo shi inda Allah ne ya turo da wannan addini ai da ya ba mu nasara yanzu ka kalli duniya gaba ɗaya so ka kowa yawa ban ji ba kafirai ba mu kai ɗaya bisa ukun su ba wajen yawa sun mana ninkin ba ninkin din yawa to kana maganin yawa ne shin yawa ke nuna cewa mutum yana kan daidai نعم ككلف مغنى الله ولكن كثيرا منهم فاسقون ولكن أكثر الناس لا يعلمون من قالوا أن أي هكذا كدنجي قرآني ينا كوشي يوا يوا يوا يوا يوا إن ذي يبا كجانش قليلا ما تشكرون قليلا ما تذكرون وقليل ما هم هكذا كدنجي سامو أنت يكو haka Allah ya tsara duniya ta tafi ya ka iya saboda kashe ba a lura da yawa wajen tantance maganan gaskiyan abin da mutum yake kai Allah ka shirya da mu abu na biyar ashe munafikai suna cikin wannan al'umma kuma su ne masu haɗa kai da kafirai don cutar da ita yanzu idan ka zo zamanin Obasanjo abin da ya faru da yankin arewa ya mana barnar da har yau ta iya ruwa a lokacin sa ne aka la'anta duk wata tashar wuta da ke arewacin Najeriya aka lalata shiroro aka lalata ina aka lalata masana'antu aka rufe duk wata masaka da wata masana'anta da ke da ƙarfi a yankin arewa a lokacin da ya karya mu faras amma an tambaye ku da su aka hada baki da munafikan cikin mu zamanin Goodluck Ebele Jonathan da suwa aka haɗa baki wajen ƙarfa ƙarfin boko haram da ta'addanci da ƴan uwanmu ga san da su kinan ga su wani da wani wanda wanda ya fito fili shi yasa na faɗa mun gane wannan da ire-irensa suna nan da yawa cikin manya-manyan sojoji kuma har yanzu wallahi akwai su da su ake haɗa baki ake cutar da al'ummar yanzu babu mamaki bane garin nan ka da akwai informant na na na na bandit su suna can a daji shi yana gari yana farautar mutane eh wani ne eh yana dawo gida karfe kaza ne ai ran nan ma an ce ya sai da kaza da kaza ai akwai kuɗi a wurin sa ai yana da gida a wuri kaza man an kama shi a ce sai ya sai da gidansa ke wuri kaza ba haka bane ba kaga munafiki kenan shi yasa manzo Allah ya ce mafi sharrin mutane shine zulwa jahaili mutum mai fuska biyu wanda zai je waɗannan mutanen da wata fuska nuna masa yana tare da su ai yana da imani da su ai komai da komai ai duk ɗaya ne ya je waɗannan kuma ya ce musu a ai ina tare da ku ai waɗancan matsiyata ne rabu da su ai za mu gama da su kaga wannan mafi sharrin mutane kenan kuna mar zaton alkhairi amma shi kullum yana fatan musiba ta auka muku Allah ka tsare mana imanin mu sannan jama'a ya kamata mu gane cewa mafi girman sifan munafikai ta ce nan ƙarya munafikai sun fi kowa ƙarya kullum ƙarya suke suna nuna mutane cewa su masu san addini ne masu yin kaza ne masu yin kaza ne alhali kuma me ƙarya suke ba ma san ambatan Allah sai dan kaɗan jama'a ina fata mun gane wannan sannan jama'a duk yadda al'amari ya kaya munafiki ba zai taɓa cin riba ba duniya da lahira gaba ɗaya saboda shi shi ne mafi tsaya a cikin mutane shi yasa shi aka ce ma kafirai ma suna sama da shi a wutar jahannama innal munafiqina fi darki asfali min an-nar Allah ta ce walan tajid lahum nasira har abada ba za ka samu wanda zai iya taimaka musu ba Allah ka tsare mana imanin sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa na karanta mana aya al-gatu mana ku kaga gini ويقول الذين آمنوا أهؤلاء أقسموا بالله مم.
أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم مم.
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين Allah ta'ala ya ce wa yaqulu alladhina amanu to masu imani zaka ji suna cewa a ha'ula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum yanzu waɗannan ne waɗanda suka rantse da Allah iya kurewar rantsun su cewa suna tare da ku ashe ƙarya suke yi Allah ta habiqat a'maluhum aikin su ya lalace fa aslahu khasirin sai suka wayi gari suna masu hasara Allah ya tsare mu يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه مم.
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين مم.
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله مم.
ولا يخافون لومة لائم مم.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مم.
والله واسع عليم
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda cikin ku ya bar addinin sa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah zai kawo wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna wanda yana kaunar su su ma suna kaunar Allah azillatin alal mu'minin masu kaskantar da kansu ne ga mu'minai da tattausar mu'amala da nuna ƙauna a gare su a izzatin alal kafirin masu buwaya ga kafirai masu nuna wa kafirai isa an gane wannan yujahiduna fi sabilillah suna yin yaƙi don yaɗa kalmar Allah ولا يخافون لومة لائم كما باسا جن صوران زرجين مي زرجي in za ka addinin Allah sai ka kauda wannan duk wani wanda zai zarge ka ai ya zama ahlus sunna ai ya zama kaza wai shi kaza in kana jin tsoron wannan to ba za ka taba zama akan tafarki na kwarai ba wala yakhafuna lawmata la'im kuma ba sa jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan fadlar Allah ce yake bayar da ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah ta'ala mayalwaci ne kuma masani abinda Allah ke cewa nan jama'a kakka ɗauka yau saboda ana harkan addini tare da kai a wani masallaci ko a wani gari ko ne jigo ka ɗauka ran da kace na janye ba zan yin ba sai ka ɗauka cewa daga ranar addini ya mutu ba wanda zai ma addini wannan gatan aikin banza kai ko da kai ko ba kai wallahi addinin nan sai Allah ya rike kayansa da can akwai ka ne addini ya shiga ba har ya kawo yau to kamar yadda ya kawo yau din kuma ko da ba ka gobe ma addini zai shiga ba duk nawa ne ne na Allah ne kai kuma rayuwa ka ƙararriya ce shi kuma Allah baya ƙarewa ko kuwa Allah baya ƙarewa don haka ashe kaga tun da kasancewa ko da kai ko ba kai za a yi za a bi Allah to me naka ai sai ka shiga kawai tsundum a yi da kai ka shiga iya wuya mala in ma za ka yi nutso a cikin addini ka yi nutso kawai a yi da kai ka yi nutso kai ta me an kai ta iya mala ka zama kamar agwagwa a cikin addini na kai sai da ka dan leko da ka dan girgije kawai ka dan ƙara sunkuyawa a koma a ci gaba da tafiya din da ka koma bakin gaba sai ka fita cika gaskiya ruwan nan ba tsaye kuma ni gaskiya na gaji da yan kayin nan to sai a fasa samun masu zuwa ai lokacin ne ma za ga wani ya zo ya cire kayansa kawai ya tsalle ya faɗa shi kuma ko kuwa ai kwarai kuwa to tsarin addini kenan jama'a duk lokacin da Allah ta'ala yake kiran mutane zuwa ga addini wallahi ka shiga ai da kai ka shiga ai da kai kada kuma zargin mai zargi saboda an baka haushi kace to ni daga yau ma na aje ba na yi yo in baka yi in ka dina sai me sai a rasa wanda zai kula da shi da can da baka nan ko kai tafiya ko baka nan wani lokaci addinin bai shiga tafiya ba ka yi tafiyan ka da ka samu addinin yana nan ana yi ba fata ba kenan ka gane ko da kai ko ba kai za a yi addini jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace to amma ku duba yadda Allah ke magana ya ku wanda suka yi imani duk wanda ya ridda cikin ku ya bar addini ashe bai cutar da Allah komai ba ko da sannan Allah zai zo da wasu mutane suna son shi yana son su wanda wannan yake nuna maka cewa ashe akwai waɗanda za su yarda su bar wannan addini kawai ana tafiya sai kai wallahi mun gaji wannan addini gaskiya mun gaji mu kawai kawai duniya ne bir kawai duk wani shari ma kawai a bashi a aje a gefe kawai mun gaskiya ba za mu iya ci gaba da wannan addinin ba saboda mu an matsa mana saboda mu kaza da kaza a kira mutum cakulkuli a ta yin waye waye ko ma menene dai ka faɗa Allah ta'ala ya yi alƙawarin sai ya taimaki addininsa Allah ta'ala ya samu dace shi yasa zamanin sayyidina Abubakar bayan rasuwar manzon Allah ko an samu waɗanda suka yarda ko ba samu ba yawwa to waɗannan ƙaumin inda Allah ya ce fasofa ya ce Allah bi ƙaumin na farko shine sayyidina Abubakar shi ya yaki waɗannan mutanen waɗanda suka yarda sai da aka dawo da su musulunci kakaf bayan rasuwar manzo Allah sai ga sai ga annabawa sun ƙara bayyana annabawan ƙarya ga musailimatul kazzab gawa al-aswad al-ansi ga suwa har da qulaiha fa wai mace tace ta ma annabiya ce qulaiha al-asadi ga irin suwa ga wannan mutumin mutumin ƙasar Yaman ɗin nan waye sunan shi na manta sunan shi ga su al-mukhtar saqafi dukkan su waɗannan jama'a sun yi da'awar annabta kuma an samu waɗanda suka bi su akan wannan barnar amma Allah ta'ala ya sa aka yaƙe su aka gama da su addinin ya dawo kuma ya ci gaba Allah ya tada mutanen da aka yaƙi waɗannan mutane kuma aka dawo zuwa ga addinin musulunci Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ta'ala ya ce wallahu wasi'un alim Allah ta'ala mawadaci ne mai loci ne ko masani wannan gabar cewa wa la yakhafuna law matala'i jama'a dole ka ja wannan layi ka ja wannan ayan layi kun gani ma'ana duk lokacin da za ka yi addini sai ka cire wa kanka cewa to ai za a zarge ni dan me za a dinga zargi na ni wallahi saboda wannan zargin wallahi tallahi ni ba zan yi ba ni na daina yin kaza ma kakkai haka in dai ka san kana kan gaskiya ne dan me zaka damu irda'un nafi ghayatun la tudrak ka yarda da mutane 100 100 ka gamsar da su wani abu ne wanda ba wanda zai iya wannan manzo Allah ma bai samu ballanta na kai ko kuwa kila kai duk abin da ake ce maka zargin kawai ake manzo Allah ya ce mishi matsafi an ce mishi mahaukaci an ce mishi kaza kaza an ce takuniya yake yi an ce abubuwa iri iri ko ba faɗa ba an faɗa to kai ya ka gaya maka da zai maka zafi shi yasa za ku ji Allah yana tarar rashin manzon Allah da wasu lafuza masu taushi ka yi haƙuri fasbir ala ma yaquluna ai ka ji kalman yaquluna nan ai ka san ba daɗi bane ko ka yi haƙuri akan abin da suke faɗi wasabbih bihamdi rabbika kai ta tasbihi kana tsarkake sunan ubangijinka tare da gode masa an gane wannan fasbir sabran jamila kayi haƙuri haƙuri mai kyau wasbir wa ma sabruka illa billah kayi haƙuri haƙurin ka ya zamto ba don kowa kake yi ba don Allah kaɗai kake wannan haƙurin ina fata an gane wannan wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wurare daban-daban wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin Allah yana tarrashin manzon Allah kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri in yaje yana damun kansa akan basu imani Allah ya ce a'a kakka damu kanka la'allaka rashi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin kana gabda ka kashe kanka saboda sun yi imani ka iyalin su ko kai a gansu فاصفح عنهم وقل سلام فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله يتراش النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله تعالى إذا سدم زام ذاك تعالى إن شاء الله إذا الله كان يقول بسيم تشفى الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أبن مكفلا يا زمدي دي الله سامي تاريا كلا له وأن مكفسكم الله تعالى يغفر تامنا بقاتمنا الخير الله تعالى كبيامنا الله كدات دم الأخير الدنيا للآخرة الله من روانك كدات دم كدوم درا يوم أكن شريع دطورنك دتيا يدوكوكنك يا الله الله كبام ودات الزوشي كبام ودات تأبن هنو كتري من أبن كبام يا الله Allah muna neman tsarinka da gushewar ni'imarka da juyewar ka zuwa ga rashin lafiya da aukowar wata musiba a gare mu da kuma ainihin wato aukuwan dukkanin wata damuwa ko fushinka Allah muna neman tsarinka daga fushinka ya Allah Allah ka yarda da mu da ayyukanmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh